أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راجعة وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الغواسي قرب القدابي فريد الدهري على الإطلاق حاتم الهتميني أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخ عمر بن وقائد وفاري وملازي وأجيبي لله شيخ إبراهيم مسدد سدد الله خطانا ورضي الله عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدر والتألفي بنزرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na bakwai a cikin raimahu na sho marulfuti Allah ya ƙara mana albarka bijai rasulullahi mun yi magana da wani bawan Allah mai suna Muhammadu makki yana yawan tahalilin ya ce mutanen ‘yan leman ashe ba dukkansu ba ne ƙabilan shawar foti a ‘yan leman akwai wa'inda suka rako shi yaƙi wanda suka rako shi yaƙi akwai wasu daga ciki ‘ya'yansa gidan ana kiransu tal gidan tal su ne masu sarauta su ne malamai kaman a ce ko wazifa ma za a bude su ne suke budewa su ne suke rufewa saboda malamai ne ranar da ya min magana sai na ji alhamdulahi an ƙara samun wani abu daga cikin ma'arifan saninsu. Gidaje ne, amma gida-gida ne, cikin manyan gidaje ne, kowane gida aƙalla ba za ka rasa mutane sama da ɗaruruka ba. Haka, gidan. Alhamdulillah daga lokacin daga lokacin ɗariƙan tijjaniya da ta shigo mu ce zuwa yanzu a zuriyansu an samu don an ce akwai ɗaya jikan shine jikansa na uku na sha umar futi wanda yake nan alaƙai dilhayaci jikansa na uku ban tambaye shekarunsa ba amma dai alhamdulillah na san an tafi tunda an shawar futi ya tsallaka shekara ɗari biyu ya tsallaka Allah ya amfani mu da su bijiyar rasulullahi Allah yadda ka zuba musu albarka ka zuba mana albarka mu samu amdadu min indihim madadi a wajen walitaka yana fitowa ne a harafai guda biyu harafi biyu ne shine harafin da kwanaki muje yake mun tambaya haraful muttasilu wa haraful munfasilu harafai biyu ne harafi muttasili to a jikinsa ake samun amdadu wali yana samun amdadu da haraful muntasili muntasili duk abin da za a baka za a baka nafa lisiya anwar za a baka fada'ilu za a baka fawat za a baka mawahibu za a baka minahu za a baka asararu za a baka wannan duk harafin muntashilu shi kuma iya wuridinka zalla ne iya wuridinka ne amma ba a baka wancan saboda haka shine har wanda shautu jane Malam Ibrahim ya yi magana nan shi ne harafin muttasiru ko harafin munfasiru. To duk wani wali wanda ya samu ya samu daga cikin Allah ya jona shi ina ya ce, in ya jona ka a cikin harafin muttasiru to abubuwanka aksari shi ne wannan kaman wata ƙulla wayo alimukunla. ai ina ya ce to duk abubuwanka gashi lokaci ɗaya ku karɓar ɗarika malamin ku ɗaya komin ku ɗaya amma wanda yake da ittisali na shafi tafiya ya fi samu kyauta ya fi samu ina ya ce ina ya ce ina ya ce rabbaniya ai wani za ka sami shi yana da bala'in ƙoƙari amma iyakansa wuridinsa eh to shi ne yake ba da wayannan harafan guda biyu to haka ne haka abubuwan suke to idan mutum ya samu haka wani lokaci sai a yi ta aihon irin wannan aihuwa kuma hissiyan wa ma'anawiyan hissiyan wa ma'anawiyan sai ka ga ka samu ɗalibanka su tafi da fituhatu ‘ya'yanka su tafi da fituhatu amma wani kuma sai a bashi ɓangaren duk wurin da ka karɓa iyanan da ka tsaya amma duk za ka amfana kai ma ka ci gari amma kuma baka samu irin wancan asararin da wannan ya samu to shine harful muttasilu wannan kuma wanda ya tsaya shine harful munfasilu eh iyakansa kenan walaysa lahu illa uridu eh walaysa lahu illa uridu amma muna son Allahumma walau garfatan ya rabbi eh Allah ka ba mu albarkacin bayan Allah الفصل الأولي في إعلام الإخوان ذن سند ينوى أن الإجابة عن أهل الله كأمسى كلا متانا الله يوى كأمسى والزب عنهم إن أنش مستنشنس كتلي ونصرهم كتيمكيس إيه alaman yanta isuhun duk wanda yake neman ya na ƙasar da su to ka nuna ba zai yi ba wai ridi shi nahum wanda yake neman ya nuna munanan ɗabi'a su ka ƙaryata shi bi inkari musamman masu inkari alaihim wa alaman yanta sibu ilaihim ga duk wanda yake nasabtuwa zuwa gare su in za a ci mutuncinsu kana wajibin ala kulli alimin wannan wajibi ne a duk akan kowane malami mutadayyin mai addini in za a ci mutuncin bayan Allah hana kamar yadda yanzu na ga Allah Allah ya saka wa waye ba ma shi ba ba ma cikin ba gashi nan bawan Allah nan na Kano shugaban daurawa yanzu na ga ya zare ya fito baya tsoro ko kuma Allah ya kawo shi gurin ya Allah ya kawo shi gurin amma yanzu yana yana fadawa kowa iya gaskiyar abin da zai iya saboda kusan yanzu ba tsoron abin da yake ya fita daga ban sani ba ko ya fita ko bai fita ba amma da aikinsa zabbun an kullu man halafa a sunnatar rasulullahi ne ya kauce annabi muhammadu ya faɗi ya faɗa karkaci mutuncin wani in dai ka faɗi illa kawai ka yi shiru amma karka kira suna duk ya yana ta irin wannan magana na ji ya yi magana akan manzo Allah ya yi magana akan girman daraja manzo Allah ya yi magana wanda da duk muna ta taɓura za da irinsu to kaga ashe wadatuwa ma da tsayuwa mutum da kafansa yana iya taimako a cikin addini eh wanda a da yana tsoron waɗansu abubuwa gashi yana cikin abin kuma watakila ya san gaskiya ne amma yana tsoro kar ya faɗa eh to amma yanzu kaga Allah ya kawo shi gurin to a fa kawo irin wa'annan guraren a level ɗin da yake a cikin wahabiyanci a level ɗin da yake mu ƙananan ɗalibanmu ne ake yaƙi da su kuma. E ƙananan ɗalibai wanda ba su kai haka ba su ne suke wannan aikin kuma ba a san suna yi ba. Kaga yanzu duk magan da ya fada za a dinga ganin darajar annai Muhammadu. Kuma rashin ganin darajar annai Muhammadu nan shine bala'i. shi ne bala'i duba duba noro digital imam eh khalid kaga shi kansa da ya zo wannan gurin dama shi ilimi kullum in ka tafi ka tafi ka tafi a nan ne kake gane me ake ciki eh cewa da babba dan babba to wai asadu suna ne ya ce babba ɗan babba ake ce ana mar kyakkyawan zato kyakkyawan zato amma saboda faɗan babba ɗan babba ya faɗi saboda an yadda annai muhammadu babba ne ta amma ba masa ba babba ba ne wannan shi ne magana wannan shi ne magana amma Allah ya za a ba wa mazala garin da za a sauke shi Allah ya za a ba wa mazala abokanai Allah ya za a ba wa mazala gidan da zai sauka bayan ya bar Allah ya yi shirin gidan da manzala zai sauka a cikin madina tun shekara dubu ko shekara ɗari biyar da wani abu wanda tuba'u ya gina masa shine Allah ke cewa ahum khairun am qaumi tuba'u amma Allah bai zaɓa wa manzon Allah mahaifi ba, bai zaɓa masa mahaifiya ba ya yi kuskure. Allah ya zaɓa wa manzon Allah mabiya, mu zaɓin Allah ne ya yi mana, shi ya sa Allah ce, laƙar mannan lahu alal mumini na izba a safihim rasulan min anfusihim. amma duk wancan kuskure ne sai ya zamo amma an yi kuskure wajen zaben iyaye kasan an buga ko komi na mazalla ba inda ba ba taba zaben masa wani abu ba sai ya fito cikin mafi alherinsa ya fada ya fada ya fada amma an ce ba ya da ba ai ba ji ya ce ba a ya ce to irin wannan duk bayan Allah a kiyaye duk tsayen mutum duk inda mutum ya kai to fa inna rabuhu labil mirsadi za a hadu kuma duk ya dubo fir'auna wai shi son ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makare shi bai kai ga abin da ya nufi ba mutuwa kenan duk ranar da aka haɗa ka da gamanka kaga in mutum aka ba shi lafiya aka yana iskanci yadda ke so ga lafiya ga kudi ga mulki ga ƙarfi ga yawa sai ka ga komi in yayi kawai zai tuntsare zai nuna ko ba wanda Allah yake yi wa inna lahu fiha fihi ajran azima idan mutum ya zamo ya kiyaye yana da lada mai girma wa annahu la yaraddu alaihim ba mayar masa illa man arada an ya dafi a nurahu sai wanda yake neman ya kashe hasken bayin Allah wa ya adimu nafa da ilimi ya ce iliminsu ba amfani wa bi mu'allafati da kuma ta'alifinsa in kana min ahli talifi in ya zamo mai talifi ne a sawa adabu wannan akwai littafin imam al-ghazali abu hamid al-ghazali na jin ihya ululumiddin ne in ban mance ba akwai malamin da ya karanta sai ya ce wannan maganan ƙarya ya yi wa manzala ya ce abinda manzala yake nufi da wannan littafin sai ya ce ƙarya ya yi wa manzala sai kuma aka gamu a cikin rayuwa na barzahiyya wato rayuwa wanda irin an gamu dai a gaiba sai abu hamid gazzali sai kai karan shi wajen manzo Allah sai ce ya rasulullahi ka ji wannan littafin da na rubuta wai ƙarya na yi maka na mance malamin ne ce ya rasulullahi ina kawo ƙara wajenka manzo Allah ya karbi littafin daga farko har ƙarshe iyawu sunat iyawu gazali ya ba wa sai na babukar ya karanta ya ba umar usman aliyu sai ce a kira malamin aka kira shi manzo Allah ce a masa bulala na kasafi sai da aka mana bulala tamanin kuma ya tashi duk bulalan na jikin shi duk bulalan na jikin shi bulala tamanin aka mara saboda ya ya kareta ya ce ba manzan Allah ne ya ce ba iya wal'ulu ne na imam al-gazali to idan mutum ya ce a a yi wannan an faɗi magana ne na a mafarki shi ina ma ruya ruya tana tafiya ne juzon sittin wa arbo na juzon minan nabuwati kashi arba'in da shida na daga annabta ɗaya ne daga kashi arba'in da shida na annabta domin annabta da ruwiya ka fara har aka zo saboda haka mutum ya ƙaryata ruwiya haka ba zai yi ba saboda annabta gaba ɗayanta ta ruwiya ta zo tukuna ta zamo zahira Allah ke fa qulu billahi ta'ala tawfiq na fada wa billahi ta'ala tawfiq wa hadi manni Ubangiji shi ne mai shayarwa bi mannihi ila sawa'i dariki da baiwansa ila sawa'i dariki zuwa hanya madaidaiciya. Ilam ka sani, ana makasunan al'azam, manufanmu mafi girma fi talifi hazal kitabil mubarak, cikin talifin wannan littafi mai albarka azabbu. an araji auliya illa a kawar da masu cin mutuncin bayan Allah ومن تسب إليهم da duk wanda ya nasabtu zuwa ga bayin Allah in za a ci mutuncinsu a hana mimma arada Allah is'adahum amma za a hana wanda Allah yake son su zamo masu arziki ne in an hane su za su hana da wannan wa raddu ala man yunkiru alaihim kai raddi ga duk wanda yake musu inkari mimma arada Allah shaqawatihim wanda Allah yake nufi ya tabar da su wa tsaraduhum ya kore su wa abadahum ya nisantar da su gaban rahma Allah dan Allah domin ubangiji kad amara na bi zalika ubangiji ne ya ce mu yi haka wa amara na bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya umarce mu me ya fada yace wa ta'awanu alal birri wat taqwa aikin wa ta'awanu alal birri wat taqwa wannan ayar tana nuni idan bayin Allah salihai mutanen kirki aka sa su a gaba ka ture abubuwan da ake neman a yi a hana su yanzu misali a zo a hana istighfari a da'ira a hana salaci wa manzala to yin haka menene ribar ka bayan aikin Allah ne kaga zabbu anhum idan aka aka ce wa mutane ku kiyaye in ma'abuta talifai ne ku kiyaye kar ku hana wayannan masu aikin domin su ne zaman duniyar da lahiran ku kiyaye suka ki sai a ce to shikenan ai musu raddi a gaya masu ƙarya suke yi wani su zamo shaƙiye kenan ‘yan wuta kenan Allah ke yi ba za su bari ba tun da an zabbu an hum an yi an tsoratar da su an ne an kaɗe duk abubuwan da yake ba haka ba ne yanzu misali abin da shobra me yake fara iza sara khairan nasi sirtu iza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawmin falmasiru ba'idu wannan ya fada maka irin kyautar da Allah ya bashi attu hadis bi ni'matillahi ake kiransa ka fada niman da Allah ya maka ne sannan yake cewa wa inna kibaran nasi bin laili shugulum ruku'un wa auradun kaza kullu ahalasa ka gani wai na kibaran nashi billaili mazaje wanda suke kusa da Allah aikinsu fillaili cikin dare nafila yawan wurgi to wanda ya zo zai ƙasƙantar da wanda aka yi musu training a kan wannan to a yi ƙoƙari a hana kar a hana kar kar a bar masu inkari a ce aikin banza misali Rabi'atul Adawiya tana nafila raka'a dubu ne daddare. Misali, Ahmadu bin Hanbali yana nafila ɗari uku ne kowane dare. Misali, Abu, Abu Hanifa ya yi sallan asuba da alolansa na isha'i shekara arba'in. Misali, Maliku bin Anasin ya yi sallan asuba da alolansa na, na, na asuba da alolansa na ishayi shekara ishirin. Irin wannan ya ce, a aikin banza suke, wa ya sa su? Ka gani? Wa ya sa su aikin banza ne. Misali, Maliku baya tafiya da takalmi saboda kunyan manzo Allah kar ya taka gurin da manzala ya taka da tafin kafarsa ya waye sa shi wannan aikin banza yi irin wayan ake son ka hana misali an ba wa wani doki daga kurasana an ba wa maliku bin anasin imam shafi yake cewa an ba shi wani doki daga kurasana amma bai taba hawa dokin ba saboda kunyan kar kafar da annabi ya taka ta wani guri a daidai da dokin ya zo gurin ya daga ƙasan gurin misali mazala sallallahu alaihi sallama in zai karan in maliku bin anas zai karanta hadisi kunama ta harbe shi so talat is it goma sha bakwai bai saurari ta ba sai ce ai ni ne zuzzubar wa ya sa shi irin wayannan misali an tambayi wani alƙali ya tambayi imamu maliku hadisi akan hanya ya ce ba ka da hankali ne ka tambaye ni hadisi manzo Allah na tafiya yamar bulala goma sha bakwai ya ji tausayin sai ba shi hadisi goma sha bakwai kuma alƙali ya ce waye sa shi wani a cikin addini yake waye ce maka karkai kaza karkai kaza na ce irin malaman da suka bayyana kenan ba irinsu ba ne? irinsu ne to yin haka ne ashe wata awanu alal birri wata ƙawa wannan ayar tana nunawa ne ka taimaka akan birru wata ƙawa abinda zai tafiyar da bin Allah da tsoron Allah ka tsayar da abin ya tsaya shine ma'anarsa amma wala ta'awanu al-ismul udwan to al-ismul udwan shine ka shiga mutuncin wayannan mutanen kai kace kace da su ka nuna ba wanda ya kai ba wanda ya isa kaga an raunana addinin musulunci a idon mutane an raunana to yin hakan alheri ne yanzu ga shi nan izalata ta san ma mutane ta tsine musu kaf sai ta zama ba wanda ake gane shi da daraja daga sama har ƙasa an fara da kan waliye ne da aka wargaza wannan tsarin duk ga baki ɗaya sai yanzu kuma suka haifi yaya suna son kuma yayan su bi su kuma lokaci ya ƙare fatal awanu fatal awanu lokaci ya wuce saboda sun sa an ci mutuncin masu mutunci su kuma suna son su yi mutunci ta ina kaga mutum ya jawo kansa bala'i to haka abubuwan ke gudana kaga shi a taimaka dora su akan kujeran wanda suka yi intisabi da su a ƙarfafa su akan abin da ake nufi Allah ne Allah ka ba mu ikon aiki alheri. Wala ma'awanatun altaqwa babu wani taimako akan tsoron Allah azam min nasarar ulama'i mafi girma min nasarar ulama'i akan taimakon malamai al'arifina billah arifai masana Allah la'anna man nasarhum domin duk wanda ya taimaki masana Allah faqad nasarallah Allah ya taimaka direct manzon manzon lazi me ya Allah ke cewa nam ya yi walazi na amunu in tansurullahi yansurkum wa yasbit aqdamakum wa la yansuranna Allah man yansuruhu mubasharatan ai ai abubuwan gabaki daya sai ka rasa kokolwar wata iri ce ta irin malaman yadda Allah ya sa musu ha'ilun hijabi ko son zuciya ko ha'ili. Eh, son zuciya ko ha'ili. Allah ya tsare sun kasa gane me ake nufi. Allah ya kiyaye mu. Wa man nasarar lahu, duk wanda ya taimaki Allah, yansuru, Allah zai taimake shi. Wa man hazalahum wanda ya tabar da su faƙar hanan lahawa rasulahu ya ha'inci Allah da manzansa wani hazal ma'ana saboda wannan ma'ana kala babu fadala min ahalin lahi wasu daga cikin manya daga cikin bayin Allah mallami ridul alamul maqbula duk wanda bai nemi alami malami karɓafe ba bilhaki da gaskiya hana Allah wa rasula ya hayinci Allah da manzon Allah eh in dai baka nufi malami ka karɓa abin da ya zo maka da shi da gaskiya ba to ka hayinci Allah izna sarahu man nasarahu ta'ala domin taimakonsa yana daga cikin taimakon Allah ne wa hazalahum shi kuma kaskantar da su ya shushu jihala jahilci ne yake sa ai kaga menene in tasurullah yansurkum wa isbit aqdamakum wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa idha kana an-nasru min nasri min nasrihi min nasari Allah bila shakkin domin taimakonsu yana daga cikin taimakon Allah ba shakka anna man nasarahum duk wanda ya taimake su yansuru Allah ta'ala Allah zai taimake shi kala ta'ala ubangiji ya ce yayi waladina amanu ya wanda kuka yi imani in tansurullaha yansurkum in kun taimaki Allah Allah zai taimake ku suratun Muhammadin ko wala yansuran Allah man yansarahu Allah wala yansuran Allah Allah zai ce rantsuwa ne wallahi yansuran Allah Allah zai taimaki man nasarahu man yansuru wanda ya taimaki Allah suratul hajji wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina wannan ya zamo Allah ya rubuta haƙan alaina nasrul mu'minina eh Allah zai taimaki mu'mini matukan ya taimake mu eh wai za kana hazlahum tunda ya kasance hizlanuhum khiyanatu lillahi wa rasuli ka walakanta malamai arifai masana Allah to ha'inci ne ka ha'inci Allah ne ka ha'inci manzo Allah fala shakka ba makawa fi annahu haramun yin haka haramun wa annahu yakunu sababan yin haka zai zamo sababi ne litarji wal godi an rahmatullahi Allah ya kori mutum Allah ya nisantar da shi daga bar rahamansa duniyan wa ukhra duniya da lahira Kala ta'ala, Ubangiji ya ce, Ya yi walazin amanu, ya ku wanda ku yi imani da Allah, la ta laha war rasula, kar ku yi ha'inci wa Allah da manzansa, wata hunu amana cikum, ku yi ha'inci wa amanan ku hantun ta'alamu na kuna sani, wannan shi ne, amana cikum, bai na kum ne. Eh, eh. suratul anfali kenan lannahu qad sabata ya tabbata anna adamu nasarihim ne ya hana a taimake su hiyaratullahi wa rasul mutum ya saba wa Allah da manzansa wa qala ta'ala ubangiji ya ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu masu cutan Allah da manzan Allah la'anahu Allah fid dunya wal akhirati Allah ya tsine musu duniya da lahira kaga wannan il'anin nan allazina yuzuna Allah wa rasulu masu cutan Allah da manzon Allah masu cutan Allah fa da manzon Allah cutan Allah da manzon Allah akwai wani kalma da zaka fada wa manzon Allah kamar ka ce iyayen manzon Allah yin wuce a cikin cuta akwai babu eh muminai ma ba a yarda ka faɗi haka a kansu ba, balle? Allah ke yi. Al-mufassiruna, malaman tafsiri suka faɗa, ina lajini yuzuna auliya Allahi, masu cutar da waliyan Allah ba annabi ba fa, man adali waliyan faƙad azantuhu bil harbi, haka Allah ce. in ka ne in ka cutar da walina na umarce ka ka fito da rundunanka mu gamu eh ka fito da runduna ka mu ga mu kawai eh wala shakka ba makawa annal inkara shi inkari wal itiraf alaihim da kau da kai gabarin su izayatan lahum cutarwa ne ga waliya rawa imamu ahmad bisnadi hasanin marfu'an man zaba an irdi ahi fil gaibi duk wanda ya tunkuɗe ga barin zubar da mutuncin ɗan uwansa a gaibi wato ka tsayawa mutum an ce an ce shehu kafiri ne ce ba haka ba ne ƙarya ne mutumin Allah ne an ce shehu ibrahim kaza ne ce ba haka ba ne mutumin kirki ne an ce duk abubuwan da mabiyan ɗariƙa mushirikanci ne ba haka ba ne ƙarya ne to abin da hadisin yake faɗa ka kawar da wanda zai nasabtar da mutumin kirki akan mutumin banza ka tunkuɗe bala'in ya ce, Kana haƙan Allahlahi an ya taɓo min nari, alƙawari ne wajen Allah, alƙawari ne wajen Allah a ‘yanta shiga barin shiga wuta, ka tsare wanda yake neman cutar da mutumin Allah. Ka ce, kawai ‘yan ɗarika fasikai ne misali, ka ce, a ba fasikai ba ne, mutanen kirki ne domin suna istigifari. suna salatiwa manzo Allah suna la ilaha illallah eh kamar yanda naji wani ya sake magana yace yan dariƙon nan fa ba kafirai bane suna faɗin la ilaha illallah amma da duk an shiga gon duk an kafirta kowa da kowa amma yanzu an fara yadda la ilaha illallah tana da amfani to irin wannan to wanda Allah ya yi ta hanyarsa har aka fahimci abin aka dawo da shi to taimako ne haƙan allallahi Allah ya yi alƙawari Allah ya ajibu bin nari aw ya atiqu minan nari Allah zai yanta mutumin da yayi difa'i ga wanda suke faɗan haka wa waliyan ko mabiyan waliyan eh waro tirmizi إمام الترمذي يروته مرفوعا من رد عن إرد أخيه دون دي ميرد متقنبا يرديغا wanda aka taɓa na daga dan uwansa raddallahu na wajihin nar yawmul qiyamati idan ka nemi ka cutar da wani da mummunan magana daga cikin bayin Allah to in dai mutum ya tsaya ma in ya tsaya maka to Allah zai kare ka ranar tashin kiyama ba za ka wutar jahannama ba ta same ka ba wata riwayatin a wannan riwaya suma tala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai karanta wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini wannan ya zama haqqan alaina haqqan alaina nasrul nasrul mu'minina mu taimaki mu'minai وروى أبو داود وغيره مرفوعا من هما مؤمنا من منافق أعزاه duk wanda ya kiyaye mumini daga wani munafikin da ya cutar da shi eh munafiki ya cutar da mumini kai kuma ka kare shi ba sallahu malakan Allah zai turo mala'ika ya hami lahamu yawmal qiyamati Allah zai zai turo mala'ika ya tsare namansa ranar tashi kiyama min nari jahannama daga wutan jahannama ma'ana ba zai shiga wutan jahannama ba eh ka tsare mutuncin mumini mai fadan la ilaha illallah salihi mai yawan istighfari mai yawan salati wa manzo Allah da Allah ashe shiru kaga ana yi kai shiru shi ma rashin sani don yadda ne yadda ne amma za ka iya kana da bakinka da komi ka hana zai taimaka eh Allah ya taimake mu Allah ya zuba aljanna ta hanyoyi daban-daban amma mutum bai sani ba ne shi yasa wani ba shi kadai ni ya tashi ga aljanna na cewa udkhul jannata min ay babin sha ka shiga aljanna ta kowane kofa da kaso saboda kowane kofa akwai aikin da ake yi kafin a cancanci shiga aljanna to amma akwai wanda kuma za ba su dama su shiga aljanna min ayi babin sha ta kowane kofa suka zo su shiga an bude musu Allah mu jana minhum sayyidina Abubakar hanyar sa kenan warawa ibn abid duniya marfu'an aw mawqufan ibn abid duniya ya rawaito hadisi mawqufi man nasara akhahu musliman wanda ya taimaki dan uwansa musulmi fi gaibatin a boye nasarallahu fi duniya wal akhirati Allah zai taimake shi duniya da lahira ya rab warawa abu dauda abu dauda ya rawaito marfu'an da gare shi manzalla ma min muslimin babu wani musulmi ya hazulu musliman da zai kaskantar da musulmi fi maudi'in yana hatiku fi hurmatahu wurin da zaka keta wa musulmi alfarmansa wayan ta kisfi ne irdihi ka kaskantar da shi ka tauye masa mutum illa hazalahu Allah ta'ala fi maudi'in sai Allah ya kunyata shi ya kaskantar da shi a gurin da ya hibu yake so fiye nasaratuhu gunda yake son a ga girmansa Allah zai kaskantar da shi a gurin Allah karka mana haka wa ma min muslimin babu wani musulmi yansur musliman da zai taimaki musulmi ton fi maudin a guri yanta kisfi min irdi wanda mutumin zai zai zai ya kaskantar da shi ta mutuncinsa wayan ta haku fihi min hurmati a kekketa da mutuncinsa illa nasarahu Allah ta'ala sai Allah ya taimaki mutumin fi maudinin hibbi fi nasarahu Allah ya taimake ka a gurin da za ka faɗi kuma Allah ya ɗaga ka. a ɗaukaki darajanka. Kala Shehu Sharani, Shehu Sharani ya fada fi baril maurud a cikin Oshiza Alain al'ahadu, an na jibu an aimatiddini, mun ɗauki alƙawari fil azal sunan littafin kenan, Oshiza Alain al'ahadu na imamu Sharani. Ya duba ne duk alƙawarin da aka yi tsakaninka da Ubangiji mana tun kuna ciki kun yi zance kai da rabbil arshi ka ce za ka bi shi ka ko amince da ibada na yi ba kai musu ba to wannan maganan ya yi yana bin kowane magana wa duk wani mutum a duniya ga shi ne ofiza alaina al'ahadu mun ɗauki alkawari da ubangiji ba za mu yi kaza ba ba za mu yi ƙarya ba mun ɗauki alkawari da ubangiji za mu yi sallah mun ɗauki alkawari da ubangiji za mu sa da zumunci mun ɗauki alkawari da ubangiji ba za mu cuci wani ba mun ɗauki alkawari irin haka an gane an gane magana to irin wannan shine aka yi littafin sunan shi baharul mawrud annojiba na yi mata dini za mu amsa wa shugabannin addini minal ulama'i daga cikin malamai wasu sufiyati bi sufaye na za mu yi ƙoƙarin mu wala nazgi abadan ba za mu karkata ba har abada liƙauli man ɗa'ana fi'in ga wanda ya musu suka ba za mu karkace gabarinsu ba lilimina annahu ma da'ana fi illa huwa qasir saboda mutun ya sani muna sani annahu lamarin yanda yake wanda aka so ma yana fihim ba yi suka ga malaman ba illa huwa qasirun an ma'rifatin madarikihim sai dai sun takaita ne karatunsu ne bai kai gurin da wasu wancan waliyan suka kai ba saboda haka ƙaramin sani ƙuƙuni suma inna radda alaihin sannan yin raddi a gare su labudda an ya dafa Allahu nurahu Allah ya dakusar da haskensu waya adimun nafa Allah kar ya amfana bin mu'allafatihi da talifinsa lisu adabihi saboda adabinsa in mai talifi ne a Allah ya lalata littafin kar ya yi nisa saboda in ya fada a hannun waɗansu za su cutu da cuton bayan Allah ma man ja'alahumullahu ta'ala qudwatan tare da wanda Allah ya sanya su ƙudwa ne li ibadihi ga bayansa ila yawmil qiyamati zuwa ranar tashi kiyama kala sai ce walam ka sani ya akhi ya kai dan wana annahu la lam yablighna qaddun ba mu taba samun wani labari ba an ahadi min al ulama'i daga ɗaya daga cikin malamai annahu tasadda li raddi ala ahadi min a'immatil islam a ce wani ya fada ya tunkarin yin raddi ga ɗaya daga cikin malaman musulmai bal sai dai yantahabuna lahum al-ajwabatul hasana suna zabar tambayoyi ne masu kyau na iya kokarin su kama sana'a jala sana'a shehul jalaluddin al-mahalli kama yadda jalaluddin al-mahalli yayi wanda jalaluddin al-mahalli shine jalalain da kuke ji jalaluddin al-mahalli shi ya fara tafsirin siyudi amma da ya tsakiya zuwa kafi sai Allah ya karɓi ransa bai fassaranta fatiha ba amma daga bakara zuwa kafi Allah ya karɓi ransa sai aka nema a misra wane ne zai ci gaba da tafsirin aka rasa malamin da zai iya tafiya da tafsirin. To, a tafsirinsa na farko shi yadda Jalaluddin al-Mahalli ya ɗauka, idan al-Islami harfi na uku, zalika likitabu nawa. in mu ce za udu tara ko zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina ka duba iya harafin misali in harafi goma ne in ya zo zai ba larabcin da zai fassaranta harafi goma ne baya ƙari baya rage inda daga bakara zuwa kafi idan harafin miliyan ɗaya ne to shi ma harafin da ya fasar miliyan ɗaya ne ba ƙari ba rage haka mai a tafsirin fassiru na imamu zahabi ya ce to da ya koma ga Allah da ya koma ga Allah sai aka ce waye zai aka rasa wani malami ne zai iya tafiya tafsiri irin wannan sai siyudi yana da shekara goma sha bakwai sai ce zai da ya ce zai yi sai aka ce wannan yaron ya yi wannan shiwaye magana ta yawaita sai mahaifiyarsa aka ji aka gaya mata sai ta ce a bari tun da ya ce zai iya a bari a kira shi ya zo sa siyudi ya zo sai ta ce za ta tambaya goma inda ya ce tambaya goma in ba da amsan eh zai iya da ta tambaya goma kowane tambaya ɗaya sai da ya ba ta amsa goma yana da shekara goma sha bakwai sai ta ce je to daga da ya ɗauko tafsirin shi ma zuwa haimin isfi ashirin kenan zuwa haimin shi ma wannan zubin ya tafi da tafsirinsa iya harajin amma daga nan zuwa ƙasa shine watakila ya ba da harafi goma sha biyar a nassi harafi goma sha biyar shi kuma ya tashi ya ba da sha shida ko ya ba da goma ko ya ba da tara aka samu nukusa ne amma hamsin haka farkon tafsirin ya zo shine imamuddinin shine jalalaini dalilin jalalaini kenan jalalu guda biyu jalaluddin al-muhalli da jalaluddin siyudi shine jalalaini dalilin ambatarsu kenan da jalalaini to haka aka yi karatun ba zai dinga yin gudu matukan muna son mu yi don mu fahimta ya faɗa cikin minhaji imamun nawawi minhaj na imamun nawawi rahimahullah ta'ala fa ya hamilu kalamul mu'allif ya ɗauki maganan mai talifi ala a hasanil ahwali ga mafi kyan ahwal halaye min gair ijarin littaurid al-iradi a itiradi alaihi ga barin bayyanan jawo mutunci a kansa wala tu'aqif ba za yi masa mu'aqaba ba hatta in gaba dalabatul ilimi har sai in mutum ya nisanta ya buya cikin neman ilimi la shuruna bil jawabi bai san baya neman samun jawabi annawawi daga imamu nawawi faradallahu an ahli adabin an farzanta ga ahli adabin ga masu ladabi wal insafi da adalci si haka ila na ƙala har ya ce wa kana Hassan al-Basri Hassan al-Basri na fada rai maula ta'ala ya kulu idza balagaka an shahsin idan wani ya zo maka da labari annahu akhda fi mas'alatin wani ya kuskure a cikin mas'ala fasta ma bi ka hadu da shi tukunna warid alaihi zalika al-haba dan ka kawar da kaji kuskuren da yin faina an karahu idan kai masa inkari fasaddaqahu ka gaskata shi fala yajuzu laka nisbatu zalika ilayhi ba'da zalika bai kamata ka nasabtar da wannan a gare shi bayan wannan ba wayin lantacce ba bi idan baka yi sadu da shi ba fahamal kalamuhu ala sab'ina mahamalan ka ɗauki maganan da yi na kuskure guda ɗaya kai masa tawili saba'in. Fa'illan taƙana na suka bi zalika, idan wannan bai yi maka ba, farji ilayi billauni, to daga nan sai sai ka koma sai ka zarge shi. Ba za ka yi wa mutum don ya yi kuskure a matsala guda ɗaya, ka zo ka same shi ku yi magana da shi, in ji Hassan albasari. idan ka same shi kuka yi magana da shi to in ka yi magana da shi kaji ya yarda ya fahimci gaskiya in ya tsaya a yi tire ya bai nuna maka mafita ba to shikenan za ka iya kai mara hari amma idan ba ku sadu da shi kun yi magana baki da baki kaji abin da yake nufi ba to ka ɗauki maganarsa kamar tawili su saba'in ka ce watakila yana nufin kaza ne watakila yana nufin kaza ne watakila yana nufin kaza ne sai ka matawili so saba'in amma in in ka in ka in ka wadatu da abin da yi magana shikenan in baka wadatu ba shikenan ka zarge shi da yayi laifi daya ya tamilu kalamu akhika sab'ina mahmalan zaka dauki magana dan uwanka kashi saba'in wala ta mili ala wahida minha kar ka ɗauke shi a kaɗai daga ciki sai ka yi masa wannan kafin ka ce eh to abin kenan wata gila in ta haka ya fada kala shara ni to nan za mu tsaya wannan ana yi maka ladabi ne ta wajen inkari kar ka yi saurin inkari daga an faɗi abu kawai ka ci ƙarya ne to malami kenan daga an fada ka ji ƙarya ne ka yi tiyari ne da ilimi ai baka sani ba akwai iliman da baka san su ba to sai mutum kuma ya zo dan baka sani ba sai a ke fara ta ga ba zai ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم فلا تنتم له الأزل والأبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في لينك يا واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.